وقد شاب قرني وهو ذا العيب زائد فما أسوأ العصيان والشيب في اللمم وما أسوأ العاصي مصونا منعما يكارف نوعا من ذنوب ولو لمم فلو تحمل الأيام ما العبد حامل لأظلمت الأرجاء بالذنب والظلم فيا رب فاغفر لي وتهديف آدما يحب الذي أحببته مصطفى الأمم وتهدي به أدنى خلقك وارفعا به راية الإسلام والتكسر الصنم وزده من العلم الشريف وطبه لدى المصطفى يلقي إلى المصطفى السلام سلام على ذاك الرسول محمد سلام على طه سلام على القسم سلام على الماهي الضلال مبشرا سلام على الهادي به تسكب الديم سلام على نور الأمين وإنني تخذت مديح المصطفى الدهر لي كسم سلام على المامون أحمد ناصري سلام على المحمود والنار كالطيم سلام محب مقصر ليس عاملا بمستاك دعوى حبه منتقى الأمم سلام محب شط عنه مزهره فصار يحيي أفضل الناس بالقلم سلام عليه من خديم متيم على الجو في تيها أوروبا وسنتجم سلام عليه من بريس وقد على لدى المرسلي الآئبون على القمم شو يتي وقد شاب قرني كينا ياي هرهرة وهو ذا العيب وانا عيبي زائد قالوا يكي saboda ya ce falam ya ce abdun bil jana'i wani bai taba zuwa da zunubai ba za'iran makamaka ya ziyarci rawza ka ya rasulullahi misli irina fil quruni a duk karnonan da aka yi wa fil umam da al'ummomi to nan da ya ce fil ƙuruni a cikin ƙarni ƙarni to kaga wa kasha ba ƙarni ba kai yake nufi ba tun da ya ce lam ya ce makamaka mitili fil ƙuruni duk ƙarnonan da an kai ƙarni goma sha uku to ba wani ƙarnin da ya zo da zunubai irin zunuban da na biyo kayan su saboda yan zamanin shehu sun samu abubuwa na hadara da sakafa saɓon Allah ya yi yawa to nan da ya ce wa ƙarsha ba ƙarni karnin nan da nake ciki kada sha ba yayi hurhura ya kusa karewa saboda an haifi shehu dubu ɗai da ɗari uku da ishirin ya rayu shekara saba'in da biyar kaga ya rasu dubu ɗai da ɗari uku da tis'in da biyar kaga ƙarsha ba ƙarni ƙarni kaina ko ƙarni na kada sha ba ya yi hurhura ma'ana ƙarnin shehu ya yi hurhura ya kai tis'in da biyu da uku yana gab da karewa sai ce wahwa zal aibu za'idun wannan aibin karuwa yake yi saban yan zamani ga gidan rawa nan ga gidan disco nan ga gidan mata nan ga gidan shaye-shaye nan aibi karuwa yake yi sai ce fa ma asu al isyan mi yafi munin saban Allah wa shaibu ga hurhura fille mam ta bayyana ga kan mutum mutumin da yake ya hurhura ya kusa mutuwa menene hikimar saban Allah wa ma aswal asi mamakin munin saban Allah mai sabo masunan wanda yake an tsare shi a zamanin shi muna ama an bashi kowace ni'ima ga lantarki ga jiragen sama ga motoci ga abun hawa ga suturu ga gidajen abinci iri-iri duk mai saban Allah a wannan zamani na shehu to ya samu matsala saboda ma aswal asi mamakin munin mai sabo masuna a lokacin da an tsare shi muna ama an ba shi ni'ima da jin daɗi kowane iri yuqarifu naw'an amma ya zauna yana gogayya da zunubai yana gogayya da nau'o'a min zunubin na zunubai walau lamam ko da ƙananan zunubai ne to ya ji kunya falau tahmilul ayyam da kwanukan duniya za ta ɗauki mal abdu hamilun abinda bawa yake ɗauke da shi na nauyi la azlamatil arja'u wallahi da sasannin duniya ya yi duhu bai zambi da zunubi wa zulam da irin duhun saban Allah da ake yi fa ya rabbi ya ubangiji fa ghafirli kai man gafara wata hadi Allah ka shiryar da fu'a da man yuhibbu zuciyar wanda ke son Allah zai ahbabtahu wanda kake so Allah duk mai son manzon Allah to Allah ka shiryar da shi shine Allah kai gafara ka shiryar da zuciyar duk mai son manzon Allah shine ka shiryar da zuciyar duk wanda ke son wanda kake so wa Allah ka so manzon Allah Mustafa al-Umam abun zaben halitta wata hadi Allah ka shiryar da ajinasa harkeka nau'o'an halitta ka bihi da wannan masoyi na manzon Allah to nan da yake fa ya rabbi ya ubangiji akwai wani abu koyi fa ya rabbi ya ubangiji fa gafirli kai man gafara wata hadini ka shiryar da ni shine ma'anar shi fa ya rabbi fa gafirli Allah kai man gafara wata hadini ka shiryar da ni wata hadiman ahabbani ka shiryar da mai sona to shine yake ne fa gafirli wahadini ko wata hadini wata hadifu adaman yuhibbuni to shine yace fa ya rabbi ya ubangiji fa gafirli kai man gafara wata hadini summa tahdifu ada man yuhibbu alladhi ahbabtahu ka shiryar da ni sannan ka shiryar da zuciyar mai son wanda kake so wane ne kake so mustafar umar manzon Allah abin zabi to Allah duk zuciyar da ke son wanda ke son annabi Allah ka shiryar da ita Allah ka shiryar da zuciyar da ke son mai son annabi kaga hawa biyu kenan zuciyar mai son mai son annabi mai son annabi shi Ibrahim mai son mai son annabi mu yan zamani to shehu biya mana addu'a Allah ya shirye da mu to inda za ka gane da kai ne yake sai ce wata hadi Allah ka shirye da ajnaza halkika duk jinsosan halitta ka bihi da wannan masoyi na annabi shehu Ibrahim kenan ko shine bihi tunda kaga ya ce fa ya rabbi fagafir li ana ni in yas ta gafarta man wata hadini ana ni ka shiryar da ni to ina masu yale sai ce wata hadifu adaman Allah ka shiryar da zuciyar wanda yake yuhibbu yana son allazi ahabbtahu wannan da kaka so wane ne kake so manzon Allah Mustafa al-Umam zababben al'umma ko kuma allazi ahabbtahu wannan da kake so a wannan zamani shine mai wannan kasida ka sa akwai addu'a da shi ke cewa bi hubbika li wa bi hubbi iyyaka Allah ka bani kaza bi hubbika li saboda tsabar son da kake ba wa bi hubbi iyyaka da son da nake ba to dan haka tahdifu adaman Allah ka shirye da zuciyar duk wanda yake yuhibbul ladhi ahbabtahu ana yana son wanda kake so shine ni dan ana Mustafa al ni ne abin zaɓin wannan zamani to tunda ni ne abin zaɓin wannan zamani wata hadi ka shiryar da ajinaza halƙe ga jinsin halittarka bihi da wannan bawa warfa an ka daga rayatul islami tutar musulunci bihi da inyas wal tuksir sanam ka karya gumaka bihi da inyas waziru ka ƙara ma inyas min al ilmi sharif ilimin nan mai girma madaukaci shine ilimin ma'arifa wajibi ka tsaya da inyas ladal mustafa ya je har madinan manzan Allah a rauda ya tsaya ladal mustafa ga manzan Allah in ya zo gaban annabi yulqis salama ilal mustafa ya kai da manzan Allah ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ayyuhan nabi to in ya tsaya gaban annabi wace irin gaisuwa zai zai rika cewa salamun gaisuwa ta tabbata ala zakar rasuli muhammad ga manzan Allah annabi muhammad salamun gaisuwa ta tabbata ala taha ga mai tsarki salamun gaisuwa ta tabbata ala qalal qusam ga mai suna qusamu suna annabi ne qusamu amma ba larabci bane salamun gaisuwa ta tabbata ala mahib dalal ga mai shafi bata mubashiran mai albishir salamun gaisuwa ta tabbata ala hadi ga mai shiryar da mutane wanda yake tuskabud diyam ana zubo da ruwan sama bihi albarka annabi salamun amincin Allah ya tabbata ala nuril amin ga wanda yake shine hasken manzon Allah a wannan zamani wa hasken annabi a wannan zamani shehu ibrahim to gaisuwa tabbata ga hasken annabi wa innani ni takhidtu madiha al mustafa na dauke banda nake ma annabi isam shine raboli gare ni addahar har abada salamun gaisuwa ta tabbata ala al ga mai suna mamunu ahmadu nasiri mai taimako na salamun gaisuwa ta tabbata alal mahmudi ga abun yabo wannan wuta ta tsatsarin tana zabarbaka salama muhibbin gaisuwa ta tabbata ga annabi irin gaisuwan masoyi muqsirin mai takaitawa laisa amilan wanda ya kasa yin aiki bi misdaqi dawa hubbihi da abun da zai kaskata da wasan shiga annabi muntakal umam abun zaben al'ummomi salama muhibbin gaisuwa ce ta masoyi shatta anhu mazaruhu inda yake son ziyara ya mai nisa madina kenan fasara sai ga ya koma yuhayyi afdalan nasi yana gaida fiyayyen mutane annabi bil kalam ta hanyar alkalami da kasida salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga annabi min hadimin mutayyamin daga hadimi abun bautawa wanda yake alal jawi ga ya cikin sararin duniya fitaiha a dokar dajin orubba ƙasar turawa da ake ce ma orubba wasin tajam da yankin ƙasar turai da ake ce ma sintajam yau shehu zai je faransa ya bi akan ƙasar orubba ya bi akan sintajam turan da ya ce alal jawi a sarari wannan sararin da muke rayuwa ciki ne yadda kasan gulbi yake gulbi ai ƙasa yake ko gulbi in ka zo ka ta tahiya Allah ya tsare kai makaho ne kana rike ba sanda kana ta tahiya da ka cimma gulbi me za kai lu ƙasa kai ko in kai lu kai ƙasa sai ni sai mutuwa saboda ka ba inda ka iya sarari ka ba inda ka iya inda ka iya sarari to ka bace yau ka shiga inda baka iya ba ruwa to su ko da kiwaye da kaloli da halittar ruwa su kuma in sun zo sarari su kuma mutu a zafi to ashe wai wanga sararin da muka rayuwa ciki ne wai ashe gulbi ne amma gulbin iska ba gulbin ruwa ba shi Allah gulbi biyu gare akwai gulbin ruwa akwai gulbin iska to duk dan adam da kaga yana rayuwa a duniya da dabba da tsuntsu da komi da kiwo abin da masu rayuwa cikin sarari to suna cikin gulbi amma na iska da haka hannunka da kai haka zaka je na motsa iska saboda lume kake iskan ya maka rumfa ya lullube ka yadda ka san kihi in ya shiga ruwa zai yi hasken kasar ruwa ya tara yana jin daɗi to kai ma dan adam ba magana a yan ma iska ba a'a sai an ka aje ka tsundum cikin gulbin iska da haka ko ka kulla ɗaki da taga to kana nan kana shida saboda cikin gulbin iska kake to wanda Allah ya tsara ya tashi cikin gulbin iska shi kuma ba a yi mai suhi don wanga suhi ɗin shi ka shaƙa iska shi ka hana mu mu tashi sama wanga suhi dai da kusa ga anta to irin tsuntsaye da ba su da suhi in suna son tashi da sun buɗe baki iskan yan ratsa fikafikansu sai su faffaka sai su yi sama shi ne sirrin da ya sa kaga ana tashi to jirgin sama da kaga yana tashi ai cikin gulbin iska yake tafiya to akwai inda in ka wuce ga gulbin iska in ka kai can to ba ka rayuwa kamar an daɗe ma hanci da baku sai ka mutu to amma duk tashin ka da tashin jirgin sama bai iya hita daga gulbin iska to amma akwai inda shi kuma za a gama da gulbin iska to duk wanda ya kai kai ne can shi kuma sai ya suke to ai ba mu gulbin iska Allah yadda ka ga Allah ya baki shi da dabbobin ruwa ruwa suna jin daɗi to mu ma Allah sai ba mu gulbi na iska muna jin daɗi to shine shehu ya ce alal jawi gani cikin gulbin iska amma fita ya ha urba ina a dokar dajin ƙasar turai wa sintajam da ƙasar sintajam salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga annabi min paris ga muhammad sauka ƙasar paris mun sauka faransa wa kad ala al'aibun al'aibuna masu komawa gida wa kad ala sun yi sama lada mursaliya sun wuce ƙasar mursaliya alal gumam suna cikin gidagizai wasu sun iso wasu kuma suna komawa gida alhamdulillah